أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وغير الهدى علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يدعو كصابة yau tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda zo daidai da 31 ga watan uku 2023 gregorian calendar ta mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba a kawai da muka saba muna na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul hud alayhi salatu wassalam sura da take ba mu kissa ta annabawa daya bayan daya mun gama da kissar annabi musa alayhi salatu wassalam jiya yau kuma allah maɗaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim zalika min amba'il qur'ana qussuha alayk zalika ay wancananka ya muhammad ay lamma zakar allah ta'ala kabar al anbiya bayan da allah maɗaukakin sarki ya ambaci labarin annabawa ɗaya bayan ɗaya a wannan sura wa ma jara lahum da duk abin da ya faru tare da su ma ummamihim tare da al'ummominsu wa kaifa ahlakal kafirina bayan Allah ya yi bayanin yadda ya halaka kafirai wa najjal mu'minina ya tsere da mu'minai sai ke cewa zalika min amba'il qura wannan yana daga cikin wato kenan labarbarin wato kenan garuruwa na kusuha alayka muke karanta maka su ya Muhammad ai wato kenan wannan labarin garuruwa ne da abubuwan da ya faru su muke baka labarin minha daga cikinsu su wa'annan alƙarori da muka baka labarinsu ƙa'imun akwai wanda suna nan har yanzu a tsaye wa hasidun akwai kuma wanda suke a girbe ai wato kira akwai halikun wadda ke sun riga wato kira sun halaka abin nufi na min haƙa'imun wa hasid akwai daga cikin garuruwan da aka baka labari in ka je ka a yau za ka ga kangon garin na mutanen gashi yana don har yanzu akwai kuma gurin da zai dai kaga traces din kawai to wanda ta gurguje gaba daya kamar sodom da yake daga ta aka yi haka aka kifa kaga ba zai samu katanga a gurin ba to da an rusa garin gaba daya amma traces na garin yana nan har yanzu tunda ciyawa ba ta tsorowa a gurin saboda ruwan tsakon kwanin azaba da aka yi a gurin amma kamar gidajen samut da adawa zaka da mutanen madiyana har yanzu zaka iya je samu zaka iya zuwa ka samu traces na garin da alamun ginin nukan su wanda basu rushe ba musamman da ke cikin duwatsu da yake dutse zai jima yana abin nan to irin waɗannan zaka je kaga garin shine ake kira sa alqa'im to daga cikin wannan akwai wanda suke garin har yanzu yana nan da haka ba labari ne aka baka wanda yake na shafa labarin shuni ba akwai kuma wanda yake ya riga ya rushe amma duk da haka Allah ya ce wa ma zalamnahum وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب الله مرحبا كنت لك وما ظلمناهم ba mu zalunce su ba an halaka wannan gari an halaka wannan gari an halaka wannan gari wani zai iya tunani ya ce to don mu za a halaka su kenan kaga ba a kyauta musu ba a nasa tunanin amma Allah madaukakin kita a ba mun zalunce su bane iz ahlaknahum lokacin da muka halaka su walakin sai dai zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawukan su bi takzibihim rusulana saboda sun karyata manzannin mu gaba daya wa kufrihim bihim da kafirce musu da suka yi a matsayinsu na bayan Allah wanda Allah ya halice su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su lafiya ya ba su mata ya ba su ya'ya ya ba su garuruwan da za su zauna ya yi musu komi da hatta iskan da za su shaƙa shi ya ba su kuma ya aiko manzanni kuma su ce ba su yadda ba ai kaga su ne ba su kyauta ba to haka su suka ja dan haka kace tu da ulil nasil ahkama bi kadari ma ahdasu min al fujuri wa ma aghnat anhum alihatu kuma da aka ce su daina bautan gumaka su zo su ta Allah maɗaukaki sarki suka ce a'a su suna nan akan abin da suka sami iyayensu da kakanninsu akai na bautan gumaka to da azabar ta zo ta to gumakan ba su tsinana musu komai ba ay awthan allati ya'budunaha wa yad'unaha gumakan da suke bauta suke da'awa suke kiran da suke addu'a suke komai da kai suke kankan da kai a gare sa da ya kamata idan alloli ne na gaske lokacin da azaba ta zo sai su ba su kariya to amma sai ba su ba su kariya ba su wannan gumaka koma bayan Allah da suke wani ai ma na fa'uhun ba su amfanar da su ba a wannan lokacin wala an kazuhun ba su kuma tsayar da su suka tsamuka da su ba lamma ja amrullahi bi ilaki lokacin da umarnin Allah madaukakin sarki ya zo da yake jawo lamma ja amruna da al'amarin mu ya zo ko ma'ana da umarnin mu ya zo na cewa to shikenan ba za su yi imani ba a yi to a ji a share su to lokacin da wannan ya zo sai ya zama ba su na musu komai ba gaba daya a wani lokacin wa ma za duhun kai guma kan ma da allolin da suke bautawa ko kuma mutanen da suka hana su bin annabawa ba su kara musu komai ba ai ma'ana ba su na musu komai ba gaira tatbibin in ba wato kenan halaka ba malam mujahid da katara suka ce ma'anan wannan shine a wa gairu kuma da wani wayan suka ce ma'anan wannan shine gaira taksirin gaira taktibi wa ma zaduhum gaira tadbir ai ma'anan sa wa ma zaduhum gaira taksir ba su kara ku musu komai ba sai dai wato kenan hasara sun ja musu hasara sun ja musu matsala sun ja musu rushewar rayuwarsu ba a nan duniya kadai ba har da lahira wa zalika anna sababu halakihim wa dimarihim innama kana bittiba'ihim tilkal aliha wai da aka halaka sunna aka rugurguza su ai a dalilin sun bi gumaka ne to kaga gumakan yanzu hasara suka ja musu sun ja musu wata kina hasara ko kuma a dalilin bin wani ba Allah ba to wani ba Allah ba shi ma ya halaka su ma sun halaka don haka wani ba Allah ba da suka bi wata kina bai ja musu komai ba sai halaka wale haza kasiru wadda shi yasa suka yi hasara fi duniya a gidan duniya wal akhirati da kuma gidan lahira can ma wato kenan suka yi hasara wa kazalika wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah madaukakin sarki ce wa kazalika akhdhu rabbika hakan ne da kaga ya faru din nan da adawa da yadda ya faru da samudawa da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aib da fir'auna da mutanen sai da ka gannan haka ya faru nan hakan nan akzu rabbika dankar ubangijinka take ko bayan sun tafi yanzu idan wani ya zo ya dauki ɗabi'a irin tasu ko hali irin nasu ko taurin kai irin nasu yanda Allah bada kuke sarki ya danki wa'ancan to haka dankarsa take a yanzu ma kuma inna akzahu lalle damkar Allah madaukakin sarki a aka da ko za a kadar kura lokacin da Allah ya daki alƙarya wahiyar zalim alhali ta zalunci kanta duk wanda ya zalunci kansa ko gari ya zalunci kansa ai kura ana rufin ahalin kura to ina zahu alimun lalle dankar Allah madaukakin sarki alimun wani abin wanda ke mai radadi wato shadidin wanda ke kuma mai tsanani Allah madaukakin sarki tashi danka to yakan yi danka wato kenan mai tsanani to mu jama'a inna fi zalika la ayatan liman kafa asaba lakhira zalika yawm majmu'un lahun nas wa zalika yawm mashhud Allah madaukakin sarki yace bayan wato kenan ya bada labarin halakan kafirai da kuma tsayar da mu'minai wato gida a cikin wannan aya sai ke cewa inda fi zalika la'aya lalle a cikin wancan alaka akwai aya idan mutum ya tsabbe nazari rayuwar waɗannan mutanen ya sa su a faifayi ya bi tarihin su ya bi diddigin su ɗaya bayan ɗaya da kuma abin da ya faru a ƙarshen rayuwa domin ƙarshe kullum shi ake bi fa bil aqibati yutaba da ƙarshe ake la'akari da mai mutum ya cika duk abin da ya faru a duniyar nan to da mai mutum ya cika to wannan shine abin la'akari to Allah madaukakin take ce lalle akwai aya a cikin wannan in an ce aya shine wato kenan izatun watiba akwai wa'azi akwai abin lura da abin la'akari ala sidiki a ma'uduna akan wato kenan gaskiyar alkawarinmu da muka yi fil akirci a gidan lahira Allah bada kucin sarki ce bi Allah in ba su bi Allah ba halaka za ta zo ta suka karyata sai kuma halakar ta zo wannan ma suka zo sun to kudin ma eh to ku bi Allah amma ba za mu ba ba za ku ba to halaka ba za ta zo eh to ta zo din kuma ta zo wannan ma haka wannan ma haka yanzu wannan bai sai zama abin wato kenan izina ba ya gabata ya ce akwai wato kenan akwai wato kenan izna kuma yana nuni inda Allah ke cewa inna lanunsur rusulna wallazina amanu fil hayati dunya tabbas inji Allah wa da wakin zaki mu za mu taimaki manzannin mu sannan za mu taimaki masu imani masu imani wato kiran anan gi rayuwar duniya wa yau mai kumul ashad da ranar da za a kafa shaida ranar da shaidu za su tsaya su ce bari mu shaida ko yau duk lokacin da za a zo a tsayar da shaidu su zo su yi shaida a kan mutane a wurin ma Allah ce zai taimaki manzanninsa kuma zai taimaki mummune kenan taimakon Allah idan akan yada gaskiya ne bai tsaya akan annabawa ba bai tsaya akan manzanni ba kuma bai tsaya a zamanin adawa da samudawa ba a'a yana nan mis istimrarar ila yawmil qiyama duk wanda ya ce zai tsaye zai tsaye akan taimakon gaskiya zai tsaye akan i da sako irin na manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai taimaka masa wannan shine abin da ya fada Allah madaukakin sarki yake fada inda fi zalika la'aya liman kafa azabul akhirati duk wanda yake jin tsoron ayan lalan lahira wato kenan ya tsaya Allah madaukakin sarki zai taimaka masa wato kenan a gidan duniya zalika yawmul mawju'ul lahun nas ita gidan lahira da kake gani waccan din lahira da ake magana ita ce yawmun majmu'ul lahun nas ranar da mutane gaba ɗaya za su zama ababen tarawa kenan kowa tara shi za a yi in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahman abda babu wani abu a cikin halittun sama da kasar nan gaba ɗaya sai ya zo wannan ranar yana bawa laqad ahsahu wa addahum addan Allah madaukakin sarki ya kididdige su gaba ɗaya ya kirga su ɗaya bayan ɗaya ahsahu wato ke ya san adadin su ya san adadi a record irin mutanen da ya yi a duniyar nan ya san miliyan kaza ko triliyan kaza ko biliyan kaza ko kwadriliyan kaza ya yi allah wadda kuke sarki duk ya san wannan alamba sannan wa adahun adan kuma ya san su ɗaiɗaiku wannan shi ne alarama malam haruna wannan shi ne malam muhammadu wannan shi ne waye wannan shi ne duk ya san su a haka kaga yanzu idan aka yi san su za a yi san su nan gaba very soon idan Allah ya yarda a Najeriya in aka yi census za a dauki alkalman iyaka adadin mutanen da suke Najeriya gaba ɗayanta za a kai gaban shugaban kasa a Najeriya muna da mutum miliyan kaza to da ka ya san yan Najeriya wannan shine ihsa to amma ran da ya tafi Saudiya sai ya ci karo da Malam Bello zai gane wannan dan Najeriya ne shi ne Malam Bello ba lalle ne ba amma da ya san yan nigeria yan bauchi state su miliyan kaza ne yan nan kano state su kaza ne su kaza ne yana da wannan wannan isa'i kenan amma kuma ta'addud wa addahum addan ya kirga su kirga ya san kowa da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan ba mu ba hatta dabbobi ya san da wannan da wannan da wannan ba mu hatta kwari da cinnaku da da kiyashi duka a cikin rami ya san su ɗaya bayan ɗaya shi yasa yake making provision na abincin kowanne daga cikin su gaba daya da ruwan da za su sha da abubuwan da za su na lafiya da duk abubuwa na bukatar rayuwarsu haka na hasi su gama don haka shi ne ce zalika yawmun majmu'ul lahun nas rana ce wanda za a tara mutane gaba daya kaga kenan idan za a tara mutane gaba daya to fa rana ce wanda za a yi keke da keke za a yi keke da keke kuma za a zo a baza mutane akan tebur ne kawai babu babba babu yaro a wannan lokacin sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya wato kin rufa masa asiri wa jumu'ul lahun nas awwaluhum wa akhiruhum tun daga na farkon mutane tun daga adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa mutum na kashe wato kenan da za a haifa a duniya na wallahi sai an tara su a wannan lokacin kenan babu yadda za shi yasa za a ce wai idan ya ma'ashara aljinni wal insi inni sadatun an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu in dai akwai hanya ko ta sama ko ta kofa da zaka zare wallahi ka gudu cases da yawa suna faruwa a cikin duniyan nan da za a halaka mutane amma wuf za ka gani ya sulale wallahi ya zari ya fita sulaka ya zari kuma ya fita so da dabara ya ya kuma sha ya ruwa ta sha amma a wannan gurin Allah bai daukaki zaki zai ce duk wanda zai iya dan Allah da annabi ya zari cikin sai tafi eh saboda ka ba zai yiwu ba ka gani Allah ce wa hasharnahum fala nugadir minhum ahadan za mu tara su ga dabi wallahi mutum ɗaya ba za mu bari ba duk kowa sai ya zo kuma kowa zai zo a gaban Allah a matsayinsa na bawa babu sarki babu gwamna babu shugaban kasa ba mai anguwa babu malami babu kowa an ajiye rauna gaba ɗaya a filin fulo ake kowa ko washar na fulano gadar memu ahadan shi ne zalika yomu majmu'u lahu nas wa zalika yawmun mashhud ita ce ranar da kowa ya zama shaida a kanta hausa suna da karin magana suka ce wai shin wani dare ne jamage bai gani ba ko zai yi ai dare jamage bai gani ba babu to amma kafin a yi jamagen ba darare nawa aka yi in jamage ya mutu darare nawa za a yi wanda ya gani amma allah maɗaukaki zai ke cewa zalika yau min mashhud rana ce wadda kowa sai ya shaidaita da idansa ma'ana kowa sai ya sha sai ya shaida ta azimun rana ce wanda take mai girma ta haddurhul mala'ika wanda mala'iku za su zo gaba ɗaya su tare mutane a wannan gudun ko za su taru manzanni ma a cikinsa za a tara halittu gaba ɗaya bi asirihim kakakaf ɗinsu min al'insu wal jinni wal tsairi wal wuhushi da mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobin jeji waddawabu da sauran dabbobi gaba daya du gaba daya wa ya hakuma fihi al'adalu a rannan gas adalci shi ne zai hukunci shi ne yau mai ba'u sadikina sirko ranar da mai gaskiyar mai gaskiya za ta amfani shi ranar da gaskiya mai rannan ne mutum zai tabbatar cewa ashe gaskiya tana da rana gaskiya tana da rana babu yadda za a yi ɓoye ta wata gina a wannan ranar la yazlim misqal dharra babu wanda za a zalunce shi koda la yuzlam babu mutumin da za a zalunce shi koda misqal dharra wa in taku hasanatan yudaifa in ma aikin alkhairi kai ma ninka maka shi za a yi a wannan lokacin saboda haka wannan rana kowa ya shirya mata وما نؤكره وما نوقره إلا لأجل معدود
Allah madaukaki zarki ta wamanu a kirhu ba mu jinkirta wannan lamari wani irin lamari shi ranar tashin alkiyama din ai kiyamar bata zo ba har ma wasu suna tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama ko yaushe za a yi ta gini annaba da yawa an tsile su kana cewa kiyama yaushe za a yi kiyama din ta zo ta mana da sauransu ta zo ta da sauransu ta zo Allah ya sa kiyama ta zo ko wasu mutane suna dana mun taba yin rikici da wani yaro lokacin muna yara yan 1977 a form 1 secondary school wani ba sayi aka yi magana waye fi wani tsakanin annabi sa salama da annabi isa ya za muka da yara ba muka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi ya ce annabi isa ya fi da aka kare shi abin da sai ya fashe da kuka ce allah sa a yi kiyama yanzu mana a tabbatar mana saboda addu'a yake kiyamar ta zo ta akwai incidents da yawa da suke faruwa a duniyar nan mutane su fata ina ma kiyamar ta zo ta Allah madaukaki zai ke zai kiyamar ta Allah madaukaki zai ke a'a kar mutane su gidawa wa ma nu akiruhu ba mu jinkirta shi shi alkiyama din illa li ajalin ma'dudin face zuwa ga wani lokaci wanda yake abin kididdigewa illa annahu qad sabaqat kalimatullahi sai kalimar Allah ta riga ta gabata akan tashin alkiyama din gaba daya ta riga ta gabata fiye waje da unasin ba'adudina min zuriyati adam cewa sai an samu adadi kaza na zuriyar ƴaƴan adam sannan za a yi tashin alkiyama din kenan ko muddatu muayyana kuma an yanke lokaci wanda za a riga an ayyana shi nan da za a tara mutane gaba da haka ne wani allah ya yi sai an lokacin da adamu ya'yansa suka kai kaza kuma sai lokaci kaza kuma maganarsa ta riga ta shi wadda ka saba kan kalimatina to saboda haka babu wani abu na amma ajalin ne ma'adudin kamar gobe ne zai faru to mu je malam يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الله مرحبا جزاك يوم يوم ياتي ita ce ranar da zai zo shi ita ranar da za ta zo kenan mu hausa rana mace ce ko ranar da za ta zo ta la ta kallamu nafsu babu ran da za ta yi magana illa bi iznihi sai da izinin Allah madaukakin sarki ayyo ma yati yawmul qiyama duk ran da aka ce maka yau tashi alkiyama ta zo ta la ya takallamu ahadun babu wanda zai yi wato kenan magana illa bi iznillah sai dai da izinin Allah madaukakin sarki ko kamar da yake cewa la ya takallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaban babu wanda ya sai magana sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya masa izini kuma sai wanda zai faɗi magana daidai sai dai man qala sawaban sai wanda zai faɗi magana daidai ba za ka buɗi baki a wannan ranar ka ji ƙarya ba ko annabawa ne an ce ba za a yi izini ba hadisi ya tabbatar cewa ba za a yi izini ba a mutane wato kenan sai dai annabawa ne su ne za a yi musu izini za su yi magana a wannan lokacin sannan kuma nan kuma an ce la takallamu menene yawma yati la takallamu nafsun illa bi iznihi babu ranar da za ta yi magana sai da izinin Allah madaukakin sarki ko yawa akwai kuma ayoyin da suke nuni cewa ba wala yuzanu lahum fayataziruna ba ma wanda za a yi masa izini ba da ma a yi musu izini ba ballanta na su kawo wani uzuri ko a kodin jira alayyama na tuma ala fahim wata kalimuna aidihin in kai bibi istikrai akan waɗannan ayoyin da suka yi magana akan za a yi magana ranar tashin alkiyama ko ba za a yi ba daga wata kenan wasu sun nuna cewa za a yi wasu sun nuna cewa kwata-kwata ba za a yi ba wasu sun nuna cewa da izini za a yi da sauransu to duka wato kenan ba karo ne ayoyin suke ba illa iyaka mawakif ne ranar tashar alkiyaman nan za a yi shekara dubu hamsin ko? to a cikin shekara dubu hamsin don akwai maukin maukin akwai inda kowa tsiddi to in kaga ayar da ta ce ba a magana da tashar alkiyaman to a nan take akwai kuma inda za a ba da dama wato kenan annabawa su manzanni su yi magana to in kaga wannan ayar tana magana a wannan mawkif din ne haka kuma akwai inda za a magana cewa mutane ma za su yi magana to ita kuma har yanzu a wannan mawkif din ne sauraka mataki mataki ne ba ayoyi ne suka kawo dura na ɗaya ce kam amma shekara dubu hamsin ai kaga ba a kusa take ba ko yau kamsi na alfa sanati shekara dubu hamsin kaga ba abin nan da haka akwai wuri wuri wuri wuri yanayi yanayi yanayi hali hali hali hali har ya zuwa wato kenan illa masha Allah to saboda haka hakan nan ne akwai da Allah madaukakin sarki cewa kashe atil aswatu lirrahman duk wani sauti ya kankan a gaban Allah madaukakin sarki babu wanda zai magana da sai sauransu to saboda ayoyin babu tanakudi a cikin su ballanta zamu tana cewa tanakudu malana illa sukuta laha to mu je malam يوم منن يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم daga cikin su mutane wato kenan da za su tsaya a wannan tashin alkiyama din shaqiyun akwai matsiyaci wanda ba shi da rabo wa sa'idun akwai mai albarka wanda yake rabo yake da rabo aifa min ahlil jam'i shaqiyun wa minhum sa'idun zaka samu akwai mutanen kirki mutanen Allah da Annabi akwai kuma mutane wanda suke ba su da abin nan dan haka kamar da Allah yake ta fariqu fil jannati wa fariqun bis sa'iri to da haka za a raba mutane kashi biyu ko akwai da Allah ce wa tazil yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai masu laifi to ku ware na sadaka za a ware mutane ranar tashin alkiyama gwargwadon laifukan su azzalumai za su koma gefe kaza mazinata za su koma gefe kaza barayi za su koma gefe kaza kowanne da irin wato kenan nasu laifin Allah zai ce su ware am wabdan yawma ayyuhal mujrimun ko kenan mu'minin su ma za su ware gefen su ko to haka nan ne kaga kenan za a yi tawari da zaran an yi tawari tun daga nan ma mai hankali ya san cewa ina ne inda za aka dosa wanda yake nan ya san inda yan nan suka dosa wanda yake can ya san inda yan can suke wanda yake nan ya san inda wato kenan yan nan suka dosa saboda haka Allah madaukakin zai ce a cikin su akwai shaki wato kenan wanda baya da rabo ya zo duniyan nan ya gama bai tanadi komai ba wanda zai amfani da shi gobe kiyama akwai kuma sa'idi wanda yake ya tanadi alkhairi ya tanadi wato abubuwan da za su amfane shi ran lahira kuma za su amfane shi din to wannan shine ake kira sa sa'idi to muje malam fa amal ladina shaku amma kaga wanda suke shakiye a cikin su ma'ana wato kenan marasa albarka marasa alkhairi to fafin nari su wannan wato kenan wuta za su shiga lawun fi hazafirun suna da wato kenan shaka na azaban jahannama a fashewa na azaban jahannama wa shahikun da kuma wato kenan shaka wato kenan kamar yadda jaki yake zafir wa shahi kamar yadda jaki yake shasheka in yana kukan sannan wato shine shahik za su ja numfashi na wato kenan wutan jahannama kagona azaba ne kuma zahib zafir kuma za su furzo shi tana wanda ya shiga wuta automatically zai hadu da wannan condition din numfashi zai zama matsala sada in ya shaki numfashi wuta zai shaka in ya fito da shi wuta ya fito da ita kuma laruri ne dole sai ya yi numfashi su kuma huhu ba sa son wato kenan zafin wutan jahannama kuma za a ja shiga wasu haka kaga jan wannan azaba ne fito da shi azaba ne jansa azaba ne fito da shi azaba ne bayan kuma da ba mutum yana cikin wutan ta saboda wanda suke shekiyai wata gidan za su zama sun hadu da wannan lawan fi hazafirun wa shahikun kuma amma ladina shugugo ففي النار لهم فيها زفير وشكل خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله مدوكا كنزل ce a cikin irin wannan yanayin ke ma muni tsarin Allah daga sharrin wuta kalili na fiha za su dawama a cikinta za su dawama a cikin wannan yanayin mutum yana cikin wuta yana shakan wuta yana furzar da ita yana shakan wuta yana furzar da ita ba minti goma ba ba minti ashirin ba ba sati ɗaya ba ba sati biyu ba ba shekara goma ba shekara ashirin ba khalidi na fiha za su dawama a cikinta ma damati samawatu matsawan sammai sun dawama wal ardu wato kenan da kasai suna nan a ciki imamu abu jahafar allah maɗaukakin tarki yake cewa min adatul arabi yana daga cikin wato kenan al'adar larabawa iza aradat an tasifa shay bidawami idan larabawa suna son su sifata abu da dawama wato kenan abadan dawama ta har abada qalat sai ta ce sai ta ce da'imun dawamu samawati wal ard wannan abu ai ya dawama kamar yadda sama da ƙasa wato kenan suka zama suka dawama wa kazalika yaquluna yaquluna huwa bakin maktalafatin lailu wan nahar ko kuma su wannan abu zai wanzu matsawan dare yana zuwa rana ya tafi rana ta zo ita ma wato kenan ta tafi ai abin da suke nufi shine wato kenan wannan abin zai dawoma shine ma'ana kalidina biha ma damatin samawati wal ard kamar magana ce ta larabawa in suna so su nuna abu zai dawoma shi kuma alqur'ani da yake dama ya sauka da yaran larabawa shine shi ma sai maimaita musu haka dan su fahimta a irin nasu fahimta din a nuna musu wato kira'ayi da fahimtar su amma in ba haka ba samai da kasan za su dawama ne yau wa naɗewa sama'a ka tayi su jini lilkitab saman za a naɗe ta ko yau ma tubar dalil ardu gairar ardu ita ma kasan za a ɗaiɗe ta canja ta a kawo wata ƙasa daban kaga kenan da sama da ƙasa ba mai dawama amma sai qur'ani ya amfani da wannan cewa za su dawama a cikin wuta a cikin zafir da shahik jan wutan da firfirzo da ita ma da bata sama wato al'ar matsawan san mai da kasai sun dawoma alhali san mai da kasai ba za su dawoma ba amma ibara ne balarabe zai fahimci cewa har abada ake nufi kawai shine ma'anan wannan kenan ko yawwa to mu je malam illa ma sha rabbuka ko har zuwa abinda ubangijinka ya so wannan istisna'i ne mun qati'i za su dawama har abada ko madamati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka sai dai iyaka abinda ubangijinka ya so anan ma dinna wasu malamai suka ce man take nufi illa man sha'a rabbuka ake nufi don haka anan ma ta tsaya a madadin wato kenan ma a madadin man ke man kuma lil aqil istisna'in anan shine kenan za su shiga cikin wuta da muminai da wanda ba muminai ba amma muminai daga baya za a fitar da su kafirai za su dawama yanzu idan mun dauke shi a kira'an cewa ma sha a rabbuka yana nufin man sha a rabbuka kenan yanzu can faminhum shaqiyun wa sa'idun din nan da za su shiga shaqiyan da za su shiga wuta kenan da musulman cikinsu da wanda ba musulmai ba duk za a shiga kuma za a dawoma a ciki sai dai wa'anda Allah ya so su ne za su fito shi ne mutumin da ya shiga wuta amma mumini ne ko mai raunin imaninsa ba zai dawoma a ciki ba zai fita sau da aka dawoma zai zama akan wata kenan wanda ba musulmai ba kenan wanda suka mutu ba musulmai idan muka bar shi a yadda yake illa ma sha a rabbuka sai dai abin da ubangijinka ya so shine akwai lokacin da ita kanta wutar za ta shi kansa mutumin da yake cikin wutan wato kenan zai kone gaba daya ya kone ya zama shi kurmus sannan sai a sake halittarsa to dan wannan duration din da ya kone babu shi kafin a dawo da shi shine illa masha a rabbuka za su dawo ma cikin ta har sai dai abinda ubangijinka ya so dan lokacin da babu su kuma sai a sake dawowa da su mun gane wannan ko kuma yana daukar lokacin da ita wutan za ta kare idan Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin karar da ita sannan a sake dawo da ita sannan a sake dawo da mutanen cikinta wato kenan su sake dawo ba ciki illa ma sha'a wato kenan rabbuka ko kuma a'a za su dawama da gogorin dawama sammai da kasai landa sammai da kasai suka kare sannan abin da zai biyo baya kuma sai abin da ubangijin kai ga dama hukuntawa in ya ga dama a dawo da rayuwar a ci gaba da haka in kuma yana da wani abin da zai tsara yadda yake so gwargwadon yadda ya yi masa sai ya yi shi ne ma'ana illa ma sha a rabbuka inna rabbaka lallai tabbas ubangijin ka fa'ala shi mai aiwatarwa ne lima yuru daga duk abin da yake nufi duk abin da ya so babu wanda ya kisa ya ce masa ba haka bane la yas'al amma yaf'al ko ba a tambayar Allah me yasa yayi abu kaza wa hum yusaluna mutane su ne wato kenan ake tambayar su me yasa kuka abu kaza to mu je malam wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk adha'an ghayra majzuz Allah madaukakin sarki cewa amma alladhina sa'idu amma wanda aka rabautar da su ko sa'id wanda suka rabauta to su kan fafil jannati suna cikin aljanna Allah Allah Allah wa dan hadin wa Allah ka samu ne qalidina fiha su ma za su dawama wato kenan a cikin ta ma damati samawati wal ardu matsawan samai da kasai suna dawame su ma za su dawama a cikin ta illa ma sha rabbuka sai dai ubangijinka inda ya ga dama inda inda ubangijinka ya ga dama to su ma hakan nan ada'an wannan kuma aljannan da Allah madaukakin sarki ba su kyauta ne Allah madaukakin sarki ba su ba aikin su ko saboda ai dama hadisi ya tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai dai da rahman Allah to saboda ka aljanna da aka ba su na ada'an ne kyauta ce wayar majuzuzin ba wadda za ta zama wata kenan an yanke ta ba ana ba ta da karshe idan mutum ya shiga wata kenan aljanna ya shige kenan khalidi ne fi hako zai dawoma a cikin ta shi ma to mu je malam fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus Allah madaukakin sarki ya ce yanzu wannan kidabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba wayancan mutanen da muke maganar su ba wala takwa fi miryatin kada ka zama a cikin shakka ya Muhammad bai ma ya abu da haula akan abin da wayannan mutanen suke bautawa su ne mutanen makka mutanen makka suna bauta gumaka su ne almushrikuna innahu batilun abinda suke nan barna ne barna ne wa jahalun kuma jahilci ne wa dalalun kuma kafir bata ne fa innahum inna ma ya'buduna ma ya'budu abahu su fa suna bauta abinda suka samu iyaye da kakanninsu suke bautawa kenan min qablu da can kenan ay laysa lahum musnadun ba su da abin dogaro a kansa fi ma hum fihi cikin abin da suke cikin sa a cikin wannan illat tibayil abai sai dai bibiyan wato kenan iyaye asali kuma wanda ya fara kawo gunki a kasar makka da ziratul arab gaba da hashim bin abdul manaf ne hashim bin abdul manaf kuma a lokacin sa babu annabi ya tafi yawo kasar shi yaman ya ga ana bautan gunki ya dauko gunkin ya kawo makka ya zo ya aje da yake shi sarki ne mai adalci mutum kirki illa ya ka babu shari'a a gabansa sai mutane suka bi shi da suka bi sai suka karbi gunki gunki ya dinga wasuwa ya dinga wasuwa ana tabbauta a gunki har kowa ma zo na yin gunki sadakansa to kaga asali sai suka zo da ya gina mutane a kai ya tafi sai suka zo suka dinga ginuwa a kai kullum akidar gunki kullum da gyara ta ake yi ana daɗa mulmulata in ka lura ko halin da muke cikin kusan kowace kungiya kullum daɗa gyara kansu suke suna daɗa mulmula su gwargwadon da za su gwargwadon da za su tabbata duk da cewa suna da sulɗani ba su da sulɗani to hakan nan su ma suka dinga yi suka dinga yi suka dinga yi to shine a Allah madaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri cewa lalle lalle kare sha'awa babu ma wani abin sha'awa amma wannan fa ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ake nufi al'ummansa mu kenan duk mutumin da yake kan wani abin da ba shi kenan ba ba daidai bane kare baka sha'awa kare baka sha'awa a ce wasu mutane guda biyu aboki da aboki ɗaya sai kudi ɗaya bai kudi ba kullum sai wani yana cewa kai Allah kai ka ji daɗin ka wallahi ka huta kaza kaza cikin da Allah rabu da wannan kullum haka Allah ya ce masa ka daina sha'awar abin da nake cikin nan ni ma yanzu kai na fi sha'awar ka wallahi tallahi ya ce murna nake da zan komo kaman kai cikin da Allah kana zolaya ta kada ya ce masa zo mu tafi da ya je nuna masa inda ake tsiya da ya dawo ce wallahi Allah na gode maka Allah na gode maka sai dai da sha'awar wancan da haka ba magunje ce kai dai ka ga mutum kai dai ka ga mutum kawai kaga dukiya ta taru kai dai ka ga mutum kaga kaza ya taru kai dai ka ga mutum yawwa amma wani lokaci zaka ga abin cikin da tsani cikin da tsani don haka kar ya baka sha'awa kwata kwata Allah ya ce wala tujibuka amwaluhum ko ko auladuhum ko wala auladuhum ne da dukiyarsu da yayayensu kana ga salsal sal kunnan su kaman ka matsa haka jini ya bulbulo bulbulo yace wala kare baka sha'awa bana kare baka sha'awa kwata kwata yawa abin da yake daidai shi ya kamata a ce wato kenan ya baka sha'awa ta haka fala ta kofi marati mai ma ya abu da haula ma ya abu na illa kama ya abu da aba'uhum ai suna bautawa gumaka ne irin yadda iyayensu wato kenan suka kasance suna bautawa min qablu kafin wannan wa ina mu kuwa in ji Allah madaukakin sarki wallahi lamufuhum nasibuhum wallahi za mu cika musu ladansu daidai wa daida gaira mankusin ba za mu tauye musu kobe abinda duk suka aikata idan na alkhairi ne za mu rubuta inna rusulana yaktubuna ma tankuruna wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna sadaka duk abin da kake yi mala'iku suna kallo suna rubutawa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid sadaka duk lafazin da ka fitar wallahi sai sun rubuta duk lafazin da ka fitar da mai kyau da marar kyau da wanda za a bada lada da wanda ba za a bada lada ba duk sai sun rubuta shi saboda tsabar adalci kuma shi ne za a yi maka hukunci wato kenan a kansa ko cewa kai barin ci gwaiba mala'ika zai rubuta ya ce barin ci gwaiba kaga dai ka ce barin ci gwaiba ba lada babu zunubi ko shi ne wanda shehu usman bin fodi yake cewa fuduli ko sai fuduli da shan sigari ko ba su son istighfari fuduli shi ne zazana ita abubuwan da kai maka ce sabo suke ba kai kuma kace lada suke ba ba zagin kowa suke ba ba cin naman kowa suke ba ma kuma ba su zikiri suke ba ba kuma karatun alkurani suke ba kuma adin suke ba suna wani shi sharfa uliyarsu to fulul ke ko to wallahi ana rubutawa ana rubutawa don haka shehu usman dan fado yake cewa dan adam na maka wasiya ka rage fululi zama haka kawai ta faɗa ba ba cin naman kowa kuke ba ba zagin kowa kuke ba amma ba zikiri ba ba karatun alkurani ba ba bitan ilimi ba ba wani abin nan ba yace ka daina saboda kana wahal da mala'iku kuma ana ta rubutawa saboda haka amma Allah madaukakin sarki ce shi din za mu tarra mu rubuta mu rubuta mu cika musu ladan su gaira mun kusin ba za mu toye musu wadda kenan a komai akan wannan ba ai wato kenan zaid bin aslam yake cewa lam wafuhum min al'azabi nasibuhum gaira manqusin su wannan tunda gunki suke bautawa za mu cika musu ladan su cap cap cap na azaba ba za mu toye musu wadda kenan komai akan wannan lamarin su ba to mu je malam ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله مرحبا كنت كنت ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب حقيقة منبع النبي موسى للتافي an sake maimaitawa don haka a cikin alkur'ani haka yake aikon gaba aikon baya aikon gaba aikon baya wannan shine ake kiransa da turanci flashback yawa in littafin labarai walala cikin alkur'ani suka koya ana cikin labarai ta sai a dauke ka baya wani abu daban ko sai a ɗauko wani abu na ba sai a zuwa kawo sai a sa gittawa tukun sannan a ci gaba da abin da ake wannan irin usulubi qur'ani yana da shi kaga yanzu mun gama da kisan sannan mun dawo magana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki yake cewa mana laqad da hakika ataina musul kitaba mun ba annabi Musa littafi amma abinda zai baka mamaki shine faktuli fafi sai aka saba a cikin fahimtar wato kinan littafi din sai aka saba sai suka saba a wajen fahimtar wannan yace gaskiya ne wannan yace ba gaskiya bane wannan yace daidai ne wannan yace ba daidai bane ake ta jayayya har aka sami muminin da ya zo yake cewa ku bi abin da musa ya zo da shi fa saboda in yaku sadikan in yaku kaziban fa alaihi kazibu wa yaku sadikan ya suku ba alladhi yartu abi in gaskiya yake in ƙarya yake fa ƙaryarsa tana kansa in gaskiya yake faɗa to hakika abin da yake faɗa mana fa wato kenan zai kama ku amma abin da mamaki shine faktuli fafihi sai zama an samu sabani a cikin sa wato kenan wajen fahimtar gaskiyar ko rashin gaskiyar mutane suka zama su biyu walau la kalimatun inda ba don wata magana sabakat min rabbika wanda ubangijinka ya riga ya yi ta tintini ta riga ta gabata ba wallahi la kudiya bainahum da Allah madaukakin sarki tun a lokacin zai hukunci a tsakaninsu wannan lafi shakke min amma duk da haka su sun kasance wato kenan su mutanen ka kenan Muhammadu da mutanen musamman ba su littafi sun yi sabani a cikin to kai ma mutanenka suna cikin wato kenan shakka a cikin abin da ka zo da shi inda ba don mun yi wani magana ba baya wannan magana da Allah maɗaukakin sarki ya yi ita ce ya yi alkawari ba zai halaka wannan al'ummar tamu isti isalan ba tumbukewa ba kamar yadda aka tumbuke adawa rana ɗaya yadda aka tumbuke sada menene samudawa rana ɗaya dan da aka tabe ke fir'auna da mutanen sa rana daya mu wannan al'umma Allah madaukakin sarki yayi magana cewa ba zai tumbuke mu a rana daya ba saboda girman abin da aka saukar mana da shi da girman wanda aka aiko mana din da kuma mu karimcin da Allah madaukakin sarki yayi mana to saboda haka Allah ya ce sabakar kalmata min rabbika kalma ta riga ta gabata daga ubangiji ka inda ba dan ita ba wallahi da an riga an yi hukunci wato kenan a kansu wa innahum amma duk da haka su mutanen ka ya muhammad da fi shakkin min muribin haƙi muribin hakika suna cikin shakka a cikin lamarinka muribin suna cikin kokonto ba su gane alkur'ani yadda ya kamata a ce sun gane shi ba don haka ba za su iya aiwatar da shi kamar yadda kamata a ce sun aiwatar da shi ba saboda ba su gane shi ba kuma ba su yadda da shi ba da haka sai dai kai haƙuri a cikin wannan wato kinan lamarin to mu jima la wa in kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir wa inna kullal lalle tabbas kowane ɗaya daga cikin wayannan ko kuma wa in kullal ko lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum kowanne daga cikin su ai faktu lifafi an yi sabani a ciki ko wayan sun fahimci alkur'ani sun bi wayan su ba su fahimta ba to wa'anda suka fahimci alkur'ani suka bi Allah madaukakin sarki zai cika musu ladan su cap cap na bin alkur'ani wanda ba su fahimta ba su kuma za a cika musu zunubin su cap cap na sabawa alkur'ani shine kullan kowanne daga cikin su haka ne lama la yuwaffiyannahum rabbuhum amalahum tukunna Allah ubangiji bai cika musu wato kenan ladan su ba amma kuma zai cikamta musu masu ladan alkhairi da masu wato kenan ladan shari innahu lalle shi Allah madaukakin sarki kabirun zai ba ku labari kaga kaf dinku bi ma ta malu da abin da kuka sance kuna aikatawa saboda ai kama a kunna maka kasar ne an yi rekodin bidiyo in ka zo kai sai a samu kasar za ka ga komai abin da ya faru tana ka gani ranar lahira kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza dar haka za a jero babu yanda za ka yi kai musu babu kuma abin da zai zai faru face memory ka ya dawo cewa eh lalle kai ne kai wannan don haka za ka yi kanka hukunci ka fa bi nafsika liyoma alayka hasiban kai da kanka za ka yi maka hukunci ka sani ma'ana a cikin zuciyarka cewa mu ta zan tafi wallahi wallahi wuta zan tafi a duniya ma baka ne cewa wallahi tallahi in alkali gane wannan wallahi daure mu zai saboda ya tabbata babu alheri cikin abin da ya din to saboda haka Allah madaukakin sarki zai saka da mu kowanne daga cikin su ko wato kenan da ayyukan su wa inna kullal lama la yuwaffi lahum rabbuhum a'maluhum innahu bima ya'maluna kabir zai ga musu komai dalla dalla to mu je fastaqim kama أمرت ومن تاب معك ولا تدغوا إنه بما تعملون بصير الله مدوكاكي زركي ce fastakim ka tsaya kyam ma'ana ka tsaya daidai wa daida ya Muhammadu kama umirta kamar yadda aka umurce ka haka ya kamata kai Allah madaukakin sarki na umurtan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fastakim ka tsaya daidai yadda ya kamata a ce wato kenan ka ka abin ko suka ce wannan bina ne felis su'al ne ai fastakin bi ma'ana is'alillah al-istiqamata kama aka ce istaghfir ai is'alillah al-maghfirata haka ne tau da yazo da alif da da sin da tako yawa an ce istaghfirullah ma'ana ka nemi gafaran Allah madaukake in an ce istaqim ka nemi tsayawa kyan ma'ana ka doki Allah maɗaukakin sarki ya taimaka maka ka tsaya kyam akan yadda ya kamata haka aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kama umarta kamar yadda aka umarce ka ko kuma ba sha farko ka tsaya daidai kamar yadda Allah ya ce ka tsaya daidai kaga kenan ko yayi motsi wanda ba haka ba akwai matsala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga bakara hannasi babu ayar da ta daga masa hankali ya kasa bayyanta ta kamun wannan da muke karanta yanzu ya ne ne zai tsaya daidai yadda Allah madaukakin sarki ya wace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba haka sayyidina ali za a je yakin kaibara ya ce masa tsaya kyam ka saurari abin da zan faɗa maka ya faɗa masa magana ya faɗa masa magana ya ce to ka ci gaba da tafiya kuma kar kai waiwai sai da ya fara tafiya sai ya tabbatar akwai matsaloli matsaloli wanda bai gane su ba sai na ali sai ya tsaya kyan bai waiwai ba ce ya rasulullahi alama za a katiluhum ba waiwai saboda in ya waiwai za a ce masa an ce karka waiwaya to to shi nasa ya zo da dan sauki sauki amma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zan yi ne in tsaya daidai yadda Allah madaukakin sarki yake so tsaya dan haka yake cewa wallahi shaybat ni fud suratu fud ta sa ni furfura kullum akan tunanin wannan aya yake ya zai tsaya akan hanyar Allah daidai wa daidai bai samu karkata ba wallahi sai da furfura ta zo da aka sabai suka ce masa a'a adalar ka shebo furfura ta yi gaggawa zuwa maka kaga ba irin furfuran zamani ba lumana lokacin sai wani Allah sai kaga irin 80 ko 90 ko na abu furfura ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam dan shekara 60 ko 60 ma bata cika ba sai ga furfura ta zo wallahi shi suratu hud amma suratu hud eh sun tace ta furfurar ta dare wani ma sahabi ya taba ganin sa mafarki yace ya rasulullahi an ce mana bayan ya ba duniya kenan an ce mana ka ce suratul hud ne ta sa ka furfura yace wallahi haka ne na faɗa a cikin suratul hud din wace aya yace fastaqim kama umirta ka tsaya daidai wa daida yadda Allah madaukakin sarki ya abin nan to amma matsalar shine kullum aka karanta wannan aya sai mu rinkuda ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne cewa tayi wa man taba ma'aka eh fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da kai da duk wanda suka tuba suka bar kafirci suka zo suka ku tsaya kyam don haka ya kamata a ce suratul hud mu ma tana samun furfura yanzu mutum da wanda suke karanta suratul hud a cikin ballantana ma su ga sakon da yake cikinta ballantana ma su yi nazari su ga yadda ya kamata a aiwatar da ita ballantana ta samu furfura gashi ba ma karanta ta ma furfura ta zo ta ita kwa furfura dama kusan halinta wa aral manaya in ra'ad bika shaybatan ja'alal kamar ma na mulha mutawatiri in mutuwa ta haka ta rika daga furfura ɗaya a jikin ka haha ba zai ta koma gebe ta harbo wa kibiya Allah sai ta samu marma na mulha mutawatiri maharban kibiyar ta fiw ka goce fiw ka goce fiw ka goce Allah sai ta same ka kyat to saboda haka akwai bukatar yan uwa musulmi mu karanta suratul hud mu nemi tafsirin wannan aya da Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kaga anan Allah madaukakin sarki ya umurce shi fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibadihi da kuma bayansa almu'minina bithibati wad-dawami Allah ya umurce su taubata su kuma dawwama Allah istiqamata akan wato kenan istiqama don haka al-Imam an-Nawawi ya bawari babi guda a cikin Riyadu Salihin sunansa babul istiqama babi da zai karanta da mu wato kenan istiqama wa zalika min akbar al'auni alal nasir shi istiqama yana daga cikin manya-manyan abin da suke taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwarsa akan ko menene in ya tsaya kyan alal ada musamman ma yana taimaka ma mutane su ci nasara akan abokan gabansa ya agan gaban yanzu muna da matsala a duniyan nan ba mu da matsala sama da abokan gaba yahudawa sun samu a gaba nasara sun samu a gaba yan mishan sun samu a gaba duka kafiran duniya ko sun samu a gaba tada allahul menene duk kafiran duniya sun yi abin da ake kira tada'a sun haɗa kai ta akan musulunci yanzu mai zai fitar da mu istikama kokarin tsaya akan hanyar allah don haka sayyidina umar yake cewa nahanu qaumun a'azzana allah bil islam mu mutane ne wanda da musulunci ne Allah ya ɗaukaka mu a duniya famata arnal izzata min gairihi duk lokacin da muka ce za mu nemi ɗaukaka ba da musulunci ba ka zanen Allah Allah maɗaukaki zai tabbatar da mu yanzu muna tunanin hanyoyi dabaru da ya kamata mu koyi mu kama tura mu kawo tana tana ina ai dai akan wannan fage ne ba za ku tsaye ba za ku taba kama su ba ku dawo kan naku fagen sai Allah madaukakin sarki ya ba ku abin da suke da shi ya kara muku da abin da ba su da shi sannan ya ɗaukaka ku ya fifata ku ku ga maganar sayyidina Umar nahnu qaumun azana Allahu bil Islam mu mutane ne wanda da musulunci ne Allah madaukakin sarki wato kenan ya ɗaukaka mu ko yawwa tasiru riyahu nasari shaharan amamaku ba a da huma bai na kawai wasu lati duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa gaban su tafiyar wata guda kafirai tsoro suke ji in ta nan haka ne in ta nan haka ne in ta nan haka ne shi da kansa yake cewa nusirtu bir ru'bi Allah ya taimaka min ta hanyar sa tsoro a cikin zuciyar kafirai ta hanyar sa tsoro a cikin zuciyar me yasa saboda istiqama da tsayawansa da shi da sahabbansa akan abin me yasa ne sahabbai suka ci nasara suka je suka ci kasar iraki suka ci kasar farisa suka ci kasar rum suka ci ina ne suka ci ina ne suka ci har suka shigo cikin afirka suka kutsa ta can suka yi afghanistan uzbekistan tajikistan suka yi can haka can suka yi pakistan musulunci na haka shi zudu duniya na ba inda bai je ba a sakamakon gwagwarmayar da suka yi na abin da bai wuce bai kai karni guda ba in less than 50 years suka yi wannan abubuwan musuluncin gashi yau to saboda haka istiqama da tsayawa akan hanyar Allah maɗaukakin sarki da dawama a kanta shine wata kenan babban abin da yake taimakawa mutane akan samun taimako alal adai akan abokan gaba wa makalafatul adda da kuma wata kenan saba wata kenan kishiyoyin masu kishiyantar addinin musulunci wannan ha adad da guya ne sannan Allah madaukakin sarki ya hana su wato kenan abin da ake kiransa dagawa domin da yace fastaqim kama umirta wa man taba ma aka haka ne sai ce wala ta tagau Allah ce kada kai dagawa kada kai girman kai kwata-kwata kar kai girman kai domin girman kai yana daga cikin wato kenan kwarjallan Allah madaukakin sarki duk wanda ya sa sai Allah ya yarbar da shi kamar kai ne ka sa wannan ka guna mata shiga ciki ka samu daman kama karanta za ka bata ciki yage ta za ka yi yabar da ita duk wanda ya dauki girman kai ya saka a kibriya alkibriya uridai girman kai farjin lena ne da ni ni ɗaya nake saka in ji Allah wannan za a nifihi wa za duk wanda ya ja da ni a cikin sa wallahi za a bi sai ka duba ga menene karshen mutum zai ta girman kansa ya nuna kafa baya mai amma wallahi daga ba za a gani yana faduwa yana faduwa sai kaga ka neme shi a cikin tarihi ka rasa shi kwata kwata ana yin abu yana da rai wallahi bai isa ya tanka ba haka Allah madaukakin sarki yake a nuna inna hu bima ta'maluna basirun lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne wato kenan da abin da kuka sace kuna aikatawa wala tarkanu ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Allah madaukakin sarki ce wala tarkanu kada ku kuskura ku karkata ilal ladina zalamu zuwa wanda suke zalunci Ibn Abi Talha yake cewa daga Abdullahi dan Abbasin ay la tudahi kada ku yi almundahana duk abin da ya shafi almundahana da abin da ya shafi cuta kada ku yi kada ku yi duk abin da ya shafi zalunci kada ku sa kanku a ciki duk abin da ya shafi wato kenan kin abin nan wato kenan mai zalunci ne kan mai zalunci kan ai rashin ajiye a ba inda ya kamata haka ne wani ne ke da haƙƙi sai a hana shi a ba wani wanda bai da haƙƙi shine zalunci abu ya kamata a kaza ya kamata a yi sai a kinsa sai a yi kaza saboda son zuciya shine zalunci duk abin da yake ba daidai bane kar ku karkata zuwa ga mai yi ai wato kenan kar ku taimaka masa a ciki kar kuma wato kenan ku kasance wato kenan tare da shi a cikin irin waɗannan abubuwa ne ta kace wala tarkanu ila allazina zalam idan ku kuka kuskura kuka yi fasa masa kumun naru wallahi wuta sai ta shafe ku sai ta shafe ku saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibadi inni haramtu zilma ala nafsi wajaltu bainakum muharrama ni na zan iya yin komai amma na haramta ma kaina zalunci inji Allah ba zan yi zalunci ba kuma ni ne nace haramun ne nayi zalunci kuma ba na yi ta haka kuma tsakaninku na sa zalunci ya zama haram wajaltu bainakum muharrama na sanya zalunci abin haramtawa a tsakaninku don haka fala ta zalimu kada ku yi zalunci to sai ga mutum zai zalunci sai ka karkata zuwa gare shi bayan ya ce wala tarkanu ila ladina zalamu to shi din da yayi zaluncin automatically Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba zai azantar da shi kai kuma kai tarkana zuwa gare shi kaga dole za ta shafe ka zama da madakin kanwa dole zai sa mutum wato kenan farin kai dole Allah madaukakin sarki zai sa dole zaka jawo kanka Allah madaukakin sarki ya azabtar da kai a sakamakon jinginan ka da tarkanan ka zuwa ga wanda yake wato kenan zalunci akan abin da kai ka san zalunci ne ta bishi wato kenan kuka tafi aka mun gane wannan saboda haka haramun ne wannan amma lakum min dunillahi min wali min awliya kuma ba ku da majibintan lamura da wato kenan ran da Allah madaukakin sarki ya kama ku amma da farko yana iya yiwa Allah madaukakin sarki ya jinkirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yamli lil zalim hatta idza akadahu lam yuflihu Allah ba da kuka take yana iya jinkirta a zalimi yayi abin da ya ga dama yayi kafafa yayi komai da komai ya taka wanda ya taka ya tsallaka ya wuce amma fa jinkiri ne hatta idza akadahu sai lokacin da ya danke shi to da zaran ya dake shi ba lam yuflihu ba zai iya kwacewa ba ya riga ya kamu ya shiga tarko kirif wallahi sai ya fada yana fada kuma shi ta su ta riga ta gama sai dai wata kuma to idan kana tare da shi ai kaga wata kidan matsalar za ta iya shafan ka kenan ko yawwa sun malatun sauro na sannan ba wanda zai taimaka muku a wannan lokacin kun yi zalincin ku kun gama kun shiga tarkon na Allah madaukakin sarki kuma zai zo taimake ka a wannan lokacin da aikin alkhairi kai ne ma mutane za su za su abin nan dinka amma baka yi aikin alkhairi ba to saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan aya Allah ba zai taimaka muku laisa lakum ba wanda zai kasance a gare ku min dunihi kuma bayan Allah ba da kuke sarki min waliyin yan yankazu yankizu ku wani majibincin lamarin da zo zai fitar da ku wala nasirin ba mai tallafi ko mai taimako yukallisukum min azabi wanda zai tsamar da ku daga cikin wata kinan azabar Allah ba da kuke sarki wa aqimus salata lokacin to alhamdulillah wancan lokaci ya zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure muna tsoron muna roƙon Allah mu daukakin sarki gane da mu kuskuren ya ba mu ikon wata kiran gyara assalamu alaikum